أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبعد أحييكم بتحية الإسلامية الطيبة المباركة تحية من عند الله عز وجل وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من هدواء ينم بكوي قوة بيو hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1448 Allah ta'ala muke roƙo ya sa mu dace a duniya da lahira don tsarkin sunayensa a ci gaba da karatun kitabut tauhid na Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ya ji kansa muna babin da ke magana akan kira zuwa ga Allah ko wanda mun yi bayani kusan sati biyu kenan wancan Mu'az bin Jabal muka zo kuma muka dan fara bayani a satin da ya gabata akan aikan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi masa bil munasaba muna magana jikon Allah sati biyu kenan ba mi karatun Ismawi ba ko so wa ma tashauna illa yasha Allahu rabbul alamin ko na za mu tashi a um na'am na ibnu abbasin to anar sallama lamma ba sa mu'adhan ila liman ko ko fi riwayatin ila an yuwahidu fa in mu'adahuka lidhalik duka dai shi din ne na'am wa fi riwaya a wani riwaya ila an yuwahidu Allah sai sun kadaita Allah madaukakin sarki fa in mu'adahuka lidhalik idan suka yi ma biyayya su mutanen Yemen kenan fa alimu ka sanar da su anna Allah tare da alaihim khamsu salawatin Allah ya farlanta musu salloli guda biyar fi kulli yawmin wa layla a kowace yini da dare fa inhum ata'uka lidhalik idan suka yi ma biyayya cewa za su yi sallolin guda biyar a 24 hours fa alimu ka sanar da su anna Allah tarada alaihim sadaka Allah ya farlanta musu zakka wanda tu'khadhu min aghniyaihim za a ansa daga masu kudin cikin su faturaddu fuka ila ala fuqaraihim a maida wa talakawan cikin su fa inhum ata'uka lidhalik idan suka yi ma biyayya fa iyaka wa karayi ba abwalihim ka ka da taba musu wato mafi darajar dukiyarsu wattaki dawatal mazlum ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun saboda bai da shamaki tsakanin sa da Allah madaukakin sarki wannan yi bayani duka a wancan satin da ya gabata ko sai mu dan tashi a daidai fadin shi da yake cewa fa inhu ata'uka lidhalika na karshen nan an ji fa iyyaka wa kara'ima amwalihim kashejinka da taba musu mafi darajar dukiyarsu wattaqi da'watal mazlum ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun dan babu shamaki ko katanga tsakaninta da wanda yayi zuwa ga Allah madaukakin sarki shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara yace an bashi dama ya faɗi siffan mala'ikun da suke tokar da al'arshi ba dan fa idan sun kauce zai faɗi ba kun gane maganar Allah madaukakin sarki ba a istawa ala al'arshi ba kamar yadda manzon salama ya bayani al-kursi dama ta fi samawati da ayar qur'ani ne wasiya kursi samawati samawati wala duko kursiyun Allah ta fi girman sammai bakwai da kasai bakwai sha hudu kenan ko bakwai bakwai so kuma in ka dauka ka jefa al'arshi shi kuma ba a ma san da shi ba to wanda suke daga ciki maza salama ya ce kaban shi ta can ƙasa ta wuce ƙasai bakwai wanda zai ce to zuwa ina kuma an ce maka da ba ƙasai bakwai ba sammai bakwai duka ba su ba amma san za a yi su ba sai bayan shekaru daga baya aka yi su kun gane maganan shi Allah subhanahu wataala abin da yasa muke girmama sammai da ƙasai sune abin da idan muke gani manya kawai ka san ku mutum zai iyasta abin da mene kun gane maganan yanzu misali yaro ai ya garin su ya sani ko da haka yi shi a wurin shi babban gari ta ce da hannun da ya je dan daura sai ga wata gari da tafi kun gane magana to sai kan shi ya daɗa budewa ba haka bane lokacin da ya gangara kuma ya jefa bego sai ga kuma wannan ai tafi ana ganewa to da haka idan ka je lahira kawai naka imani ne zaka ga aljanna tunda Allah subhanahu wataala ya ce aljannan mutum ɗaya daidai take da girman duniyar nan ayoyi guda biyu a cikin alkur'ani ɗaya idan ka je suratul ali imrana sari'u la maghfiratun min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu widan alladhina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhibina al ghadha wal afina 'anil nas sai ka da kuma nan cikin suratul hadid an gane والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم الصديقون والشهداء يعلموا ان an gane to daidai in ka sauko nan kasan kuma yace arduha ka ardis samawati fadanta kaman fadin samai da kasai aljannan mutum ɗaya to zaka ce na kuma miliyoyi nawa ne yan aljanna an gane maganan to sai kwakwalwan ta ta nemi ta buga bugawan kai ne ka so ta buga ka da yadda ba su haɗa kai da wani suka yi sammai bakwai ba da kasai nawa wannan idan ka na gani bai karyata ba aiko to wanda ya wannan zai iya wancan kamar da ka yadda wanda ya fara yin waya ya samar da ita da yawa abu ne mai sauki amma na farkon da ya kirkira din tafi ba shi wahala ba haka bane to ka yadda da wannan an yi to samar da irin su ne zai ba da wahala an gane maganan to wani shi zai ce to wai san mai guda bakwai a kai su ina to ga kanan to ai a cikin na duka irin wannan tambayoyin mukan yi saboda kokolon na tana tsayawa zuwa ga ina an gane maganan amma shi ba za da salama da aka ɗauke shi aka haura da shi ya je ga abubuwa shi abu ɗaya yake kallon Allah ya sa mu dace so shine ya ce wata kidawa to shine Allah subhanahu wata'ala wannan mala'ikan yana tasbihi mala'ikun kenan sai Allah yake cewa bai sanni bane wanda yake rantsuwa da ni akan ƙarya an gane magana to shi kuma wannan da manzo sallama yake cewa fa innahu laysa bainahu wa bainallahi idan ta je Allah zai ce la ansurannahu walau badahin nayi alkawari wanda aka zalunce shi ya kawo ƙara guri na komai dadewa sai na rama mishi an gane magana kasuwan lokacin tun sai ya cuta ya cuta ya ci gaba kuma da sheke ayan shi ba abin da ya biyo mene kun gane magana me yasa saboda shi ya dauka kawai dole lokacin da shi talakan ya daga hannu ya ce Allah kawai dole za a sako wannan bala'in ne a wannan rana kun gane magana mu a haka muka bari shine an yi saka ma mutum kenan kawai take ko ai wannan ba sunnan Allah bane annabi Musa da ya addu'a je ka duba tafsiran malamai da ya ce Allah subhanahu wataala cikin suratu Yunus ya ce rabbana innaka atita fir'auna wa lahu zinatu wa amwalin fil hayatid dunya rabbana yudil an sabilik rabbana qis ala amwalihim wa shudda ala qulubihim fala inna tarawul azab al alim suna magana sai dai ta kusan shekara 40 da karshe fir'auna ya kai annabi Musa bango yayi abin da zai iya duk da wa'azi da dabarbaru duka yayi tunda ai ko lokacin da za je da shi da Haruna Allah ya ce fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara aw yaksa an kuje ku faɗa mai magana mai taushi shi fir'auna kuma sun faɗa mai an gane maganan kuwa to amma dai karshe fir'aun nan da ya kai yanda ya kai dagawar ta kai annabi Musa ya daga hannu ya ce Allah kai ka ba fir'aun da mutanensa dukiya da mulki Allah ka hana mu fir'aun musulunta sai ya ga bala'i Allah a shafin gaba sai ya ce ka da qur'u dibar da'awatu kuma fastaqima wala tattabi'ani Allah ya ce an karba addu'an ku ba komai za a yi muku aiki kaga shi da ake ana mushi wahayi ma aka ce an karba kaga shi ya san bore da an yi mai kenan amma an ɗau lokaci fir'auna yana ci gaba da iskancin shi kuma sai lafiya yake ƙara kaga kenan a ganin ido a zahiri kamar ba karume ba amma kuma shi Allah ya ne lokaci kawai ake jira lokacin nayi bayan shekarun kuma Allah subhanahu wataala ya kasa shi fir'auna annabi Musa aka ce mai ya gari duka kisoshin yazo a Arafi yazo a Shu'ara ya maimaito a cikin suratul Namli akwai a kasasi surori daban-daban an gane maganan a Yunus din ma akwai shi to amma dai a takaici shine an ce ma annabi Musa alaihi salam ya kwashi waɗanda suka yi imanin ya fitar da su su samu su gudu daga garin ai fir'auna ya aika a jiya yo gayya ta zuwa kashe Musa a hanya shine suka biyo shi dinnan cikin suratul shu'ara falamma tara aljam'ani qala asabu Musa inna la mudrakun sanda suka hango kuran fir'auna na biye suka ce mun shiga uku ai za a kama mu sau daga kogin Nil ta Misra kenan ga kuma fir'auna a baya to ina zaka je ga ruwa ya kawo nan kama su za a koma da su dama kusan kabilan banu isra'ila banza ya fi su ba ta su ake ba saboda kibdawa su ne kabilan fir'auna annabi musa kuma su ne banu isra'ila maka yaran yanzu ka gane hausawan su ne hausawan su ne kibdawa su kuma fulanin su ne banu isra'ila ya dan fito ko kasan ko anan garin ayi misali mai garin barwan shine ogan fulanin barwan ba haka bane ko da an nada musu sarki dai na Hausawa shi yake rulin ba to haka ne shi ma Fir'auna shine sarkin ogan gaba daya abinda suka dama suke ma banu Isra'ila an dan gane ko to kaga ya kwaso tawaga zai kuma a ranar Allah ya halakar da shi to kaga in kace ba a karban addu'an sai dole take annabi Musa da nashi zai ce me nake nan da zai ce ba ai me ba ba a karba ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba ai ba kuma ba za a yi ba irin ka sallallahu alaihi wasallam a ranar da su yi Abu Jahal da yan tawagan shi yana da yan kulob ne irin yan iskan yan daba din nan Abu Jahal ba ai cikakken tsinan ne kenan ka ji fir'aunan namu al'umma ran nan annabi sallama ya zo ya sa goshin shi mai albarka ya sujuda a wajen kaba sallah yake sai ya ce ma yaran nashi yan daban kenan a fashe da dariya ya ce wane ne zai samu tumbin kashi na raƙumi na kabilan kaza banu kaza a je a sa mai akan wuya wannan fa makan hadisin yuftara abdullahi dan mas'ud ne ka duba kitabul ilmi na cikin bukhari ya ce shi fa a gaban shi akai ba yanda ya iya ne kawai saboda lokacin musulunci ba su wuce mutum goma sha ba kun gane magana ya ce shi a gaban shi akai kashin tumbi suka zo suka dora masu salama a wuya yana sujuda to abinda nake so mu gane karban addu'a annabi sallallahu alaihi sallama suna ta dariya can sai fatima tu zahara an gane maganan su suka kawar da shi abdullahi dan mas'ud tun da yan shi ce shi sahabin shi ne ba dama ya ce ina kallo bayan da la'iya na faɗa maka da zaka duba ya ko cikin bukhari kitabul ilm shine kitabu na uku daga kitabu bada'ul wahyi sai kitabul iman sai kitabul ilm a cikin sahih bukhari an gane ko to mu sai iki da sai annabi ya rinka Allah Allah ka halakar da Abuja Allah ka halakar da Arnan nan ka daga nu yana musu wannan fa yayi a Makka ne amma ba halakar da Abuja ba sai a Badar shekara na biyu na hijira to ga an ce ba karba ba kun gane maganar yayi a Makka ne koda ko shekaran da yayi addu'an a ce shekara ta 13 ce mukaddara haka shekaran da zai bar garin kenan ko to ai da ya je Madina sai da aka shekara shekara ta biyu aka yi Badar kaga an haura shekara kenan balle ya wuce haka amma daidai kawai yadda zaka abin tunda shi Abdullahi dan Mas'udu da yake faɗan wannan cewa ba su da yawa a lokacin suna dawa boye kenan ai farko farko musulunci ne shekara uku haka yana dawa boye a gidan arkan bune arkan amma daga nan abin yana ta bayyana abin ya gina yana ta ƙara girma to kaga kenan lokacin da yake magana kaga farko farkon yana kenan musulunci kaga ana magana kusan shekara goma da yin addu'a sannan Allah ya mene ya cika abin ba tare da kuma Allah ya karba kun dan gane maganan kuwa to za a maka irin wannan misalan ne suna da yawa ko annabi Yunusa dan mata ai da yayi addu'an Allah ya karba amma bai jira a ce mai ya bar garin bane ai ba ranan ne za a aikin ba wannan fita da yayi ba a bashi ikon ba shine Allah subhanahu wataala ya sa wannan kaddaran ta sa sun hau jirgin ruwa ta fara tangaltagan akai qura'a har Allah yana bada labari a cikin suratul safati faltaga mahulutu walala annahu kana minal lalabisa fi batnihi ila yawmi farkon kisan da wa inna yunus laminal iz abaka ila alfulkil fasahama fakana minal mudhadin faltakamu lutu wa huwa mulim falawla annahu kana minal musabbihin labisa fi batni ila yawmi fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim fabatna alayhi sadratan bi yaqtin farsalnahu ila miyati alfin aw yazidun ai kaga anan cikin suratul safati Allah ya ce annabi yunus yana cikin manzani lokacin da ya gudu zuwa ga wato jirgin ruwa yaje ya hauke ni can kuma a wani gurin a an biya Allah ya ce wa zannuni izhaba mughadiban fa zanna allan naqdira alaihi fa nada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu sai Allah ya ce a cikin suratul anbiya fastajabna lahu fanajjaynahu min al-ghammi wa kadhalika nujil mu'min kaga ai da yayi addu'an wa mutanen shi bayan yayi wa'azi wa'azi sun kiyarta sai ya daga mai sai Allah halaka su sai suka dauka kawai duka firan su arnan nasu kenan mutanen da aka tura kenan ko sai suka watsa da mun su gaba da iskancin su da tsiyan su to shi kuma ba a riga an mushi iso ba ai ko annabi Musa sai da aka mushi iso ma'ana sai da aka bashi daman ya fita sannan ya ka fita ba ku gane ba annabi Lutu da mala'iku suka biyo ta gidan shi ai sai da aka ce mishi da asuba ya ce kai sai an kai asuba kawai a wuce wurin suka ce alaysa subhu bi karib cikin suratul hud ko suka ce asuba ba kusa bane shi ya kosa kawai a wuce wurin saboda mugun aikin su to a kaga sai da asuban ta yi sannan jibril ya kai musu aikin ai mana Allah baya gaggawa saboda gaggawan bawa to kaga wannan fita da yayi Allah sai ya sa shi kifin nan kuma ya zauna a ciki bayan kalmar shi yayi ta wannan addu'a kuma sai Allah ya sa kifin ya zo ya amayar da shi da rashin lafiya Allah ya tsare mishi da wannan bishiya kamar kankana yana ci gaba da sha ya warke ya tura shi zuwa ga wajen sama da mutum dubu ɗari suka yi imani kuma aka ci gaba da da'awa an gane magana to kaga in ka ce a ranar da ya addu'a a ranar ne dole za a aiki to ai shi bayan ya yi addu'a su sun ci gaba da harkokin su to shi kuma bai jira umarni daga Allah madaukakin sarki ba sai fita shi ne Allah ya ce iz abaka ila al-fulki mashun fa sama fa kana min faltaqamahu al-hut wa huwa mulim to kaga yayi addu'an amma ba take ba wai ina so ne ka gane ga annabawa sukan yi addu'an amma kuma Allah ne ne daga baya wancan abadar shi Abdullahi dan Mas'ud yake ba da labari yace duk wanda ya daga hannu ya musu addu'a nan sai da kashe sabada kaga an karba addu'an kuma an mushi aikin bayan shekaru kenan ko to shi kuma wannan zannu ne Allah subhanahu wataala bayan ya aiko hadarin baki suka ce kai yau za mu sha ruwa hadari na ƙara matsogari suka kai hadarin ya fi karfin na ruwa wannan hankali ya tashi suka nemi annabi Musa ko sama ko ƙasa saboda ayar ga ya tafiya wanda baya na ai ba ka ganin shi ana ganin wanda yake akwai ne aigo shi da Allah yake cewa falawla kanat qaryatun amanat fa nafa imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizi fil hayatid dunya wa matanahum an Allah yake ba wata al'ummar da muka shirye zamu halakar da ita muka daga kafa sai mutanen annabi Musa dan mata duk al'umman da a lokacin azaban ta yayi ko me ta yi sai halakar da ita Allah cikin suratu Yunus ya ce sai dai mutanen annabi Yunus dan mata su kadai ne mu daga musu kafa saboda Allah ya ga zuciyar sun yi ta neman shi to shi ne zai musulantar inda shi kadai ne ya san abu an gane magana to da Allah ya kalli wannan sai daga musu gaba shi kuma jarabawa sai ta same shi a can karshe kuma bayan yayi wannan tasbihi Allah ya fitar da shi ya warke sai aka sake tura shi zuwa ga wasu mutane sama da dubu ɗari kuma Allah ya sa suka iman tun da dama shi ne mai ai Allah ya sa mu dace abin da ya kawo mu nan zuwa ga wata kida watal mazlum fa in haulasa bain hawa bain Allah ba ya ce ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunce shi ba saboda babu shamaki babu ta kariya to shine wani lokacin wanda aka zalunce shi na ce sai ya ne sai ya addu'a kuma ka ji shiru har shi wanda ya zaluncin sai ya dauka ya ci banza ko a yaran mu banza ba zai ciwu ba ai in dai an zalunta ko kusa ko nesa ko da ranka ko ba ranka sai Allah ya maka aikin alkawari ne ai wa man awfa bi ahdihi wa ya kai Allah cika alkawari babu shi Allah to annabi salama ma kenan kai alkawari shi baya saba balle me duka da haka wani lokacin gaggawa ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ji Allah yana cewa imma nuriyannaka ba'dal ladzina yadum aw natawaffayannaka fa ilaina yurja'una ko mu nuna maka abin da muka shirya musu na azaba da wulakanci ko kuma mu bari sai bayan ka mutu ka koma zuwa gare mu mu musu azaba wurin mu da za su dawo wani gurin a cikin suratul ra'ad shafin kusa da karshe ko dake ayan karshe ne ita kadai ce ma a cikin ra'ad mu ce da shafin karshen kenan kawai kenan Allah yake fa inna ma fa in ma nuriyan naka ba da lazina udu fa inna ma alaikal balagu wa alailal hisab kawai ko mu nuna ma sashin abin da muka shirya musu na azaba saboda sun cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga hannu Allah yake ko kuma mu bari sai mun karbaran ka ba a takaice dai kai naka fa inna ma alaikal balagu kai wa'azi wa alaina ne samu mu kuma za mu musu lissafin duk abin da suka aikata da haka in dai mutum ne aka zalunce shi ya daga hannu ya addu'a kawai sai dai a jira lokaci lokacin ne kuma ba wanda ya sai ma Allah dole eh misali kai ka kosa a yi shi kuma baya kosawa da kosawanka ka san lokaci da aka zalunci mutum kaman ya jawo Allah ne ya ce gashi ba saboda shi ya kosa a rama mishi haka ne to mazala sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi addu'a annabawa da dama sun yi addu'a amma sai da lokacin yayi sannan Allah ya ka biya ne ne bukata wallahi ba mu imani to amma kuma mu a yadda saboda imanin mu da lahira kadan ne zaga mutun yayi zalunci kuma an mushi addu'a hankalin shi bai tashi ba ba haka bane me yasa sai da shi a wurin shi kawai ya ci banzan ne ba wani abu da zai biyo mene baya amma kuma arnan zamanin mazala su fi mutum su fi mutum imani abu jihar fadi iskancin nan da yake dariya da annabi ya daga ne ya fara kirga sun koma cikin haicin su saboda su fa sun yadda manzala salama gaskiya ne abin da ya zo da shi ne suke musu Allah da kirki a cikin suratul an'am ya fara yace fa innahum la yakzibunaka walakin az-zalimin bi ayati llahi yajhaduna ba kai suke karyata ba ayan da ka zo da shi na Qur'ani ayoyi ne suke musu saboda ai sun je gaba da gaba da Annabi sallallahu suka ce ba kai muke zargi ba ma'ana mun yadda ka 100% kai trustworthy ne alamin ne kai amintacce ne amma ka ce an maka wahayi shine ban yadda ba kun gane magana shine Allah ya ce ba kai suke karyatawa ba sai dai wahayin da ake maka na Qur'ani ne shine ba su yadda da shi ba da haka sun san duk abin da Nasar ma ya faɗa yana faruwa kaga kenan arnan da aka daga hannu za mu shi mene sai ya dawo cikin hayyacin shi hankalin shi mene kuma bayan ya iskancin da yi to mu yanzu zai ga musulmi ne fa ya daga hannu yana ma musulmi addu'a saboda ya yi mene ya zalunce zai ga shi musulmin fa kowa jikin shi shine nace to ga wancan arnan hankalin shi ya dawo jikin shi saboda ya san abin da zai biyo baya dole mugun abu ne kun gane maganar Allah ya samu dace to yaddan mu da lahira ne sai sai a hankali wani lokacin kuma wancan talalan da ake yi din na mana mutum ya zalunci ya zalunci Allah ya daga mishi kafa har zo ga lokaci ko wani ma ba sai Allah yana ba za mu ji aikin mana bayan ya mutu a ramin kabari ba za a hada mishi hadin nan za ga yana ta zalunci kuma har ya mutu normal mana abin da aka yi ta addu'a in ba aka ba wani lokacin zaluncin da wasu suke yi a yawan addu'o'in da ake yayi su su kama da wuta ai kun gane magana idan mutum da ya an cuce shi ya daga hannu Allah ya ce zai bi kadi to idan kuma mutum dubu goma fa suka yi kuma kowanne yana so abu mene hakkin shi kasan ku akwai aiki a amma kuma neman ta ake wannan zaluncin zai ba mu imani walahuma daga gare su da cikin bukhari da muslim din yake rufi ba ya ce a karajahu can ba bukhari da muslim sun fitar da wancan hadisan hadisin da ya ce walahuma daga gare su da su bukhari da muslim amma wannan riwayan kuma an sahal bin sa'idi na ƙarisa mana ne ba shi ana kuwa na kwaye ko mana daga salibu ni sa'ad cikon ne wannan man ba wani abu bane Allah ya kara masa yadda anna rasulullama qama yawm khaybar annabi sallallahu alaihi wa sallama qala ya fada yawm khaybar a ranar khaybar yace la utiyanna rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasula wa yuhibbuhu Allah wa rasulu yaftahu Allah ala yadayhi yace gobe zan bada tutawa mutumin da gobe zan bada tutawa mutumin da yana son Allah da manzansa kuma Allah da manzansa suna son shi abu nawa kenan garanti yana son Allah da manzansa an gane kuma su ma Allah wanda ya sama babu taraku yana son wannan bawa kuma annabi Muhammad sallallahu yana son shi ba za ka gane wannan falalan ba sai ka rayu a lokacin manzon sallallahu saboda akwai waɗanda suke ibada normal kai ganin da kai kaga mutumin kirki amma kuma akwai matsaloli annabi yana harka da su ne kawai bara dan mana wani misali Sa'ad bin Abi Waqqas yana matsayin kawun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangi ta bangaren uwa kenan. Yace akwai ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ayari sun zo wurin shi. Sai da kyauta yana ba wasu. Sai yace ni kuma wani yafi kwanta min a cikin mutanen da suka zo daga wani gari. Sai naga ba a bashi ba. Annabi ya rabo ya gama. Sai ni Sa'ad bin Abi Waqqas in ce Rasulullah ga wani san ba a bashi ba. Kamar ya tuna ma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi kuma ta ce ba a sake rabo bai abin nan ba. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba fa duk wanda muke son shi ne muke ba shi ba mana ba mutum abu ba yana nufin na san shi bane kun gane magana mu kuma a zahiri ne muke wanda ka ba shi ai shine naka kenan ya go a ya ce mukan kun hana mu wani kuma mu shi muka fi so kuma da fito maka da abin ai a ranar da aka yi yakin da daga shi sai yakin bankwana na kuneyi ai waɗanda aka ba su kuɗin da aka ba su ai na faɗa muku galibi aka rabun habis ne manyan masu kuɗi ne to da aka ba su yana nufin an fi su na'am kaga kenan ba da abin ba yana nufin mene ba ku gane abin da nake so ku gane anan cewa Allah da manzansa suna san shi wannan wani ran matsayi ne babba mana annabi sai ya mu'amala da kai da gwargwadon yadda kake sai ka dauka kai ne wani a wurin shi kuma shi ba kai ba kowa bane ya tafaruwa da Huzaifatu bin Liman sahibu sir rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallama bangaren munafikai shi duka aka sanar da shi duk wani munafiki Uzaifa kallon shi yake yana zuwa masallaci yana sallah amma wannan ya san makoman shi har sai na Umar ya ta tambayan Uzaifa karshe ya ce ba zan faɗa ma wani bayan kai ba kai baka cikin list to kaga kenan wannan yana nufin Uzaifa an fi son shi rannan ma ya taba abin nan yace ya Rasulullah wa ka fi so yana dan so ya ga yadda ake jan shi a jika kun gane maganan kuwa to shi kuma annabi yana mu'amala ne da mutane gurgurda yadda ya ga amfaninka a cikin addini mana bangaren yaki ne sai ga wane ne fi jarumta kuma suke da tushen jarumtan yaki sai ya naɗa shi a komanda idan bangaren ilimi ne sai ce ina su wani idan bangaren jagoranci ne sai kalli wanda suke asali sun gada abin jinin abin ne sai ya ba su aka yake abin shi to wani lokaci da an jawo na jiki zai ɗauka shi shi aka fi so kun gane magana to ina so ne ku kalli rankin din cewa garanti Allah yana son shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shi Allah yana wani abu ba shi ba Allah kafin ka samu shigan ne kawai amma in Allah ya riga ya da kai ba zai sake fushi da kai ba dan adam ne ya kuna dariya gobe ba kai ne makiyin shi ba ma kwa ga maciji ba ana haka ba yasa wani mai hikimar laraba ya ce habiba habiba ka haunan ma a sa'an ya kuna bagida ka yawman ma bagid bagida ka haunan ma a sa'an ya kuna habiba ka yawman ma ya ce ka so masoyinka sama sama wata ran sai a gan kuna kai hannu ta ba su kenan ya ce ka ki makiyinka sama sama ran nan kuma sai a ge kuna rungu wa juna ana haka a rayuwa amma shi Allah in ya riga yadda da kai shikenan ba zai sake fushi da kai to wannan mutumin yana da rankin yana da matsayin cewa Allah da manzon shi suna san shi kaga kenan ya riga ya samu shi an gane maganar so wancan na sa'ad bin abi waqas mun ji an san da da manzon sallama ya bada ko to haka yake ta jawo sahabbai a jike su to ni ina so ne ku gane jawowa a jiki ba shine yake nufin annabi yana san ka ba kun dan fahimci abin da nake cewa in ba ka bata abdullahi dan ubay dan sanu wanda ya cutar da annabi cutarwa daban-daban wanda har kai baban shi da kan shi dan yazo ya ce ya rasulullah idan ya cancanci kisa an je yanzu da kan to abin da baban shi yake biya kyauta tsoho ne ya tsufa kuma gashi yana da jama'a tunda mai kuɗi ne kuma yana ci gaba da cutar da da'awa a kashe shi annabi yana kashe musulmai a bacci duk sirrin musulunci suna kai ma'arna a haka aka haƙura aka bar su ka san ko wannan matsala ya kai haka aka rayu da su to ai kaga da Abdullahi dan Ubay dan Sal to Abdullahi dan nashi dan Abdullahi ne an gane yace ce ya Rasulullah ina roƙon alfarma ai mishi sallah nabi ya ce za a yi abin ma yafi naka in je lullube shi saboda kile samu saukin azaba annabi ya ce za a yi ka mishi addu'a kabarin shi in ya an an rufe annabi ya ce za a mu kuma duka sai da ya cika alƙawarin shi ya zo zai sallar sayyidina Umar yana cewa za ka mishi sallah shine fa yace za su kori la in rajana ila al-madinati la yukhrijanna al-azamu kori baki shine yace shine yace sayyidina Rasulullah yace Umar kauce an bani zabin ko in musu sallah ko kan musu sallah ni na zaɓi zan musalla sai ko da ya salla a je kabarin ya ɗaga hannun shi mai albarka ya mai dogon addu'a madama mayafin nashi ya zo ya ansa an rufe shi to ai kaga ba yana nufin yana san shi bane ba dawon ba yana nufin mene ba to amma ga wani kuma za a bashi tuta gobe shi kuma Allah yana san shi manzo Allah yana san shi kuma shi garanti yana san Allah kuma yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane maganar shine sai yabtahu Allah ala yadai kuma Allah zai ba da nasara na yaki ta hannun sabo ku kenan tunda ka je yaki ma kai ne komanda ayi nasara abin alfahari ne an gane magana shikenan fa batan nasu yadukuna ko na ku yadukuna ne yawo babu ra'un ko ni na san nawa ne da kuskuren ai fa batan nasu mutane suka kwana daren su ya dukkuna lailatum shine fabatan nasu ya dukkuna lailatum sai mutane suka kwana wannan daren suna kutsawa cikin maganganun wa za a bamuwa ba dai annabi yayi magana ta masallaci ba kowa yana ji gobe za a bada tuta da asuba ma wani mutum da yake san Allah da manzansa kuma Allah da manzansa suna san wannan mutumin kuma za a yi nasara ta hannunsa to amma bai faɗi suna ba to shine fabatan nasu sai mutane suka kwana ya dukkuna suna kutsawa wannan ya ce shi yana ganin wani ne kun gane irin wannan firaye ko wannan ya ce kai wani ne tunda dai ba a kira suna ba kamar yadda muka wuce wancan hadisin ko da ya ce wasu mutum dubu saba'in cikin al'ummarsa za su yi ga aljanna babu azaba babu hisabi ai kaga ya yunkura ya shiga gida sai suka tattauna a junansu wasu suka ce waɗanda su ba su taɓa shirka da Allah ba ne wasu kuma suka ce a farkon musulunta ɗin nan dai wanda aka azabtar da su ɗin nan kaga ai shi bai faɗi solution ba ko to nan din ma ya ce gobe zan ba da tutawa mutumin da yake san Allah da manzansa Allah da manzansa suna san shi kuma za a yi nasara na yaki sanadiyan shi ana gobe za a yi khaibara kenan shine fa batan nas sai mutane suka kwana ya dukkuna lailatahum suna kutsawa cikin tattaunawa a daren su an ji ayyuhum yuta cewa wa za a ba wannan tuta tunda ba a kira suna ba falamma asbahu gadau ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam da gari yawa ramana da asuba lokacin sallah asuba sai suka yi wasan mako gurin manzon Allah sallallahu kulluhum yurja an yuta kowa yana sa ran shi za a ba mu tunda ai kofa a buɗe take ka ce kai ne a ina ka ce da haka kulluhum yurta an yauta kowa yana sa ran shi za ba wannan tuta kai sai dina umar ya ce bai taba kwaɗayin mulki ba sai a wannan rana saboda shi yana kallon matsayin Allah na son mutumin manzan Allah kuma yana son ne mutumin har yanzu ba ku gama gana Allah yana son ka ba sai fa ka isa ne sannan Allah zai so ka mu'amala da kai daban yana son ka kuma mene daban an gane maganan kuwa da haka sai ka gama cika duk abin da annabi yake nufi sannan zai je yana son ka amma mu'amala kuma na rayuwa zai ta yi da kai an gane magana annabi ya ce wani lokacin mukan yi murmushi wa mutanen da kuma zuciyar mu na tsine musu to ya kan iya da wani na malamin mu lokacin da wutar ta yi wuta irin around 10 din nan lokacin rikicin boko haram kusan ɗaliban shi da yawa an ɗibe su a lokacin hankali yana tashi ce a wani babban soja a najeriya bai faɗi sunan ba ya ce suna daga cikin waɗanda suke ta zuwa gurin shi kuma bai ce kore su ba su kuma abin da suke su suna so ya yadda zai harkar boko haram kai su kuma ya ƙi yadda su kuma manya ne a najeriya ya kore su to shi asuwa su zo kuma dole su tattauna da shi yasa shi babban ɗan yisan da ɗauke shi ai lokacin rikicin boko haram amma shi bai je ba ci gaba da harkokin yana karantar da jama'a tunda ya shi wato gudun duniya yake da shi ba da mu gaskiya gwargwado wa fulatan alhamdulillah duk da wasu na cewa ba na gara na fulani ko akwai na garin mara Allah ya samu dace sai dai karanci ko amma ba a rasawa ai nono a daga ko ana rasawa mana inda yanzu ne Allah ya samu dace so a lokacin kaga bayan da iya dole ya musu fara'a sannan ku da zuwa da sauransu ko saboda sharrin su to amma kuma baya tare da su karshe dai ta addu'a yana roƙon Allah da kan yake cewa lokacin sai ya dauki da kan zai gudu sai kuma ya koma ya koma ga Allah to kuma da ya koma ga Allah ya daure kuma ya ci gaba duka guguwan ta zo ta kauce tunda ko su yan boko haram sun yi ta tagin ɗin shi da sauransu ba wannan magana ba ne dai mu shahidin mu anan wani lokacin mu'amala za ka yi da wanda bayan da ka iya dole ka mishi mene mulmishi amma ba kana san shi bane ai da haka annabi sallallahu alaihi wasallam zai mu'amala da mutane gurgudan su to shine sai sayyidina Umar yake ce a wani gurin ba nan din ba an gane magana yace ni ban taba kwadayin mulki ba sai a rana dalili ko saboda Allah yana son mutumin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya fi mu gane cewa idan Allah yana son ka ba zai taɓa fushi da kai bane fa ku gane magana a kafin ka samu rankin ɗin aiki ne amma idan ya riga da ka shi kenan kuma dama wa yake shiryarwa to Allah zai baka wannan kariya ne an gane magana sai zama duk abin da shedan zai yi wasa da hankalinka ko imaninka ko wane ne ba zai samu wannan ikon ba zai dai baka wahala amma kuma ba zai yi nasara ba an gane magana so shine irin waɗannan matsalan to shikenan sai ayyuhum yuta fakala buna fakala sai manzo sallama da da gari ya waye bayan an yi sallah asuba kenan an gane maganan kuwa a wani wurin an nuna cewa har ma irin lekawa suke yi saboda kara zo ne ake so a ba tutan kuma ba a ganni ba a zo a ba wani sun yi kwaɗayin wannan matsayin gaskiya lai kara musu yarda fakana sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam sai shugaban samammu inda kai halitta ka kai annabi shugaban ka ne inda kai halitta ka ko jibril ne kuwa Allah ya kara masa yadda ya ce aina ali ibn abi talib ina ali ibn abi talib fakira sai aka ce huwa yashtaki aina ainihi yana fama da ciwon ido shi bai mazo masallacin ba eh kaje wani ko Allah wanda suka zo gaba ɗaya cikin su ba wanda za ba wannan sayyidina ali ne za ba shi abul hasan wal husayn fa arsalu ilaihi sai suka aika an gani zuwa gare a cikin da annabi na san ganin shi ake kasan da gudu zajiya aka je wurin shi shikenan da aka je wurin sayyidina ali radiyallahu anhu kenan eh fa autiya bihi ni na fa ata bihi ne kuma na kuwa gani fa autiya bihi ko ina zai zama daidai din sai aka zo da shi da aka zo da sayyidina ali yana fama da rashin lafiya na ciwon ido fa basaka sai annabi ya tofi fi ainihi a idan nashi wada alahu ya mishi addu'a to kaga yayi tofi ya samu asali kenan ko dama shi wanda ba a san shine a kira aljannu kullai haka irin wannan abin da wake kenan zamu zo babukan nan gaba insha Allah a tauhidi insha Allah eh Allah ya kai mu ko annabi sai ya tofi dai mushahid din ma'anan ba ciwon ido yake damun shi ba annabi sai ya tofi a idan sai kuma ya masa addu'a shi sa suna ganin zaka yi addu'an ka yi tofin kuma zaka yi tofin ka yi addu'a kun gane magana hadisin eh a yin kaluru na annabi sallama ba fa an juya hadisin bane akwai abin da ake ce mishi mal makalubu shi ne a juya gaba ya dawo baya baya kuma ya koma yana a to ba shi ya kai ba sai da annabi ya tofa ya wunshi mai albarka a idan sannan sai ya roƙa mishi Allah kaga ai tofi before mu kuma galibi ai sai mun yi addu'a muke ka gane yanzu magana to shine nace wasu malaman suna ganin zaka iya yadda annabin yayi tofin sannan yayi mene ko kuma ka yi addu'a sai kai tofin ka gane maganan gadura akwai kishiyan wanda mu muka saba ne a rayuwa wanda muke gani yau da kullum mu mun saba sai mutum ya gama addu'arsa na game an gane maganan to shine ba wai an ba wai bai sani bane ko ya manta a yace sai annabi ya tofi sannan sai ya addu'a wa idan sayyidina sai ya warke kuma take to wani ma yayi balle mai gida sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan gatan Allah wa da'ala fabari a take kuma ya warke ka allame kun bihi wa kai kace bai taba ciwon ido ba yaji tahu kalbi in zakartu muhammada sallallahu alaihi wasallam fa atahu raya sai sayyidina rasulullahi sallama sai ya bashi tuta fakala yace in fad ala rislika ka zartar ka tafi akan wato kafanka a hankali hatta tanzila bi sahati sai ka sauka a farfajiyan garin an gane magana idan ka sauka sun madu'uhum ilal islam sai ka kira su zuwa ga musulunci wa khabiru idan ku ga da babbanci ba ku faɗa mu saboda na kunne daidai ina tsohon bugu ne amma kuma akwai dan ku sakure an gano na'am yawa wa khabiru hamza ko yawa nan na wani shi ma da shi wajen sun madu'uhum din ne nake magana ni na akwai hamza ne kaga ko hamza ba za ta yi wa wurin ba tunda zai zama sun ma'adu'uhum ne to ai kaga ba zai yi ba shin umarni yake ba shi su maduhum ilal islam sai ka kira su yahudawa fa za a tura shi wurin su an gane magana kuma amna irin su mafi girman wato garin da take da katanga na ganuwa da yafi kowanne karfi yahudawan kai bara ne ka san ko koji kokin sa wannan gasu na suna ta iskancin su a isra'ila Allah ya sa mu dace wa akhbiruhum ka ba su labari bima yajibu alaihim na abin da yake zama wajibi akan su min haƙƙin lahi ta'ala fihi na haƙƙin Allah da ke wuyansu an ji ko? ma'adi ba sai ya tsaya na maimaita maka ba ya tura ma'azu shi kuma yaman ko ka ji na shi kira zuwa ga kalmar tauhidi in sun yadda maganar sallah in sun yadda maganar zakka ko duka sayyid nari ya san wannan system da ai tunda tun yana goma ake da'awar a gidan annabin ya kirma da haka duk wata tarbiyya daga wurin manzo Allah sallama ya same ta shi kuma Allah shine ya ma annabi tarbiyya ya ce addaba ne rabbi fa hasana tadibi ni Allah ne mun tarbiya shi da kanshi kuma ya kyauta tarbiya na inda za gana haka Allah da kanshi ya ce wa innaka la ala khuluqin azim yace ma sayyidina ali Allah ya kara masa yadda yace ma sayyidina ali bayan ka gama wannan ga wani abu mai romo yace fa wallahi annabi sallama ko bai rantse ba mun yadda yace na rantse da Allah la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan Allah ya shirye wani mutum ɗaya sanadiyan ka kai ne sanadiyan musuluntan shi ko kuma watsatse ne kai ne sanadiyan shiriyan shi abinda Allah zai baka khairul laka min humarin am ya fa a cika ma duniyan nan da jajayen raƙuma su a lokacin su ne kamar irin motocin nan na miliyan 500 a yanzu an gane magana to da Allah waye arzikin da zai mallaki cikin duniya na wannan arzikin babu go to Allah ya sa sanadiyan ka wani ya watse ya kauce hanya kai ta jawo shi kai ta bin shi a haka har Allah subhanahu wataala ya taimake ka ka jawo shi ya dawo kan shirya wannan ijiyan da Allah zai ma ya fi a duniya a zo a cika ma duniyan nan da motoci masu tsada to amma ka san na ibn al-qayyim ne Allah ya ji kanshi a cikin jawabul kafi liman sa'ala an dawa ishafi ad-da'u wad-dawa samari din take nan ko yace mutane suka ce ga kuɗi hannu su fa ba za su buba shi ba ka san me yake nufi lahira ai sai an je ita kuma duniya fa kawai da gamawa da samun ka kun gane maganar kuwa a yanzu ka ga imani ne zai sa mutum ya fita farauta ya yi kokarin ya shiryar da batacce wanda kuma yake cikin musuluncin ya kauce shi kuma ya yi kokari ya jawo shi zuwa ga nagarta haka ne ko ai imani ne zai kai shi da wannan maganan ko amma yanzu idan kana so yanzu ka fita daga nan ka shirye da wani kana jira a je huru makar farado a kaga ba za ka gani ba sai dai ka yadda ka bu bashi kun gane magana ibn qayyim sai zigo ka yadda ka yi aikin ka bu bashi in ka mutu kaga abun haramun mene eh man ma tafa kada ka mata kiyamatu duk wanda ya mutu kiyaman shi ta tsaya da zai fara ganin komai Allah ya sa mu ga da kyau to shi da yake cewa mutane suka ce ga kuɗi hannu su ba za su buba shi ba abin da yake nufi shine idan da yanzu manzo Allah bai gama maganar nan ba yanzu don Allah a ce wani ya tabin wani arne sai da ya musulantar da shi yana gar musulantar da shi aka dauki miliyan 100 aka bashi na'am kai kana ganin yanzu nan garin fa ba za a ba zama ba ba kudi ya samu ba wannan ai kudi hannu ne za an bashi ko true account an tura mai ko kuma an bashi kashi ne a dai duniya an bashi ai kudin ladan aikin shi aigo to kaga yanda mutanen mu ai sai yaje ya tsuguna mu wannan arnan yi ta bin shi da duk wani abu da ka sani sai ya mushi saboda ya taimake shi ya musulunta ya samu wannan miliyan 100 to miliyan 100 me za ta siya ba wata motar ba za ka siya da miliyan 100 ba don ta fi karfin ka miliyan 100 ka ba za ta siya ma wannan motar ba to shi kuma nan salama yana magana to ai kaga wannan bashi ka yadda eh to ka je kai Allah shi subhanahu wataala zai biya ka to mutanen mu galibi su ba su yarda da wannan bashin bane kuma hakan ne ko ban mu faɗa ba yanzu ba manzalar sama cewa ya duk wanda ya samu sallar jam'i sallah cikin jam'i yana da daraja 27 ba ɗaya ruwa 25 shi fa daraja ba lada ba ne daraja ya fi lada to kai yanzu misali wani ba fulata nisan da na zauna a joga yake ban labari a can kwanan kujama ɓangaren can juyayin kenan ko wani mai kuɗi ne haka yana da irin masallacin ƙofar gidan nan to ba a wani fitowa a su ba kasan mazala ya ce askar salatu alal munafiki na salatin isha wasu ne wallahu ya lamuna ma fihi ma la tahu ma wala habwa yace sallan da tafi mu ba munafikai wahala ita ce ta asuba da sallan isha yace da sun san falalan da ke cikin sallah asubahi da na isha koda da rarrafe za su zo koda da jan gindi shikenan sai ya samu 500 din shi sa ambulan da gama sallah su bayi sai bi layin da suka zo kenan ya kaba su ya gargari a ce ya riga an yi connecting sai aka kara karuwa saboda emblem kenan ko la ya sha da ya ce a yara na na hukuma na sun cika musallacin su ko karban emblem 500 sai ya kama fada ya ce mutane ba za su yi abu don allah ba sai don kuɗi da kaga ya bar masallacin can da can da can saboda a zuwa a karbi ne da Allah nan ba kudi hannu bane kun gane magana to shine mu rayuwar mu galibi haka duka galibi abubuwan da yake faruwa a yau inda a ce garanti da mutum ya gama za a biya shi a duniyance kala da ba wannan rayuwar zamu na yi ba ba ita bace a race za ga ta canza sosai to amma wanda kuma ya yarda sai a lahira kamar yadda sayyidina Ali ya faɗa yace duniya gidan aiki ne ba a saka maka hannu ya ce lahira kuma gidan sakamako ne ba a kuma neman aikinka haka idan mutum yana jiran sai ya je can ya gani sannan zai aiki to kuma ba zai yi ba a nan ɗin ne dai zai yadda bai ganin ba kuma ya aiki ya bi Allah ba shi Allah zai biya shi manzan da zai yi kuridin laha Allah ya samu dace mu karisa hadisin ko wa akhbirhum bima yajibu alaihim min wannan ko khairul laka min umarin na'am sai ya dukuna kenan ko ayyakuduna suna fadawa suna nutsa cikin wato ainihin zance a junansu kenan ko a duba mana minti nawa yaka wannan inda ragowar mintin da dan yau da na su yi magana akan halibaitu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama na ga sati biyu abin da yiwu ba wani lokacin ko ba yawa kaga gwara mu shiga fi masayar ko mu dan taba ba yawa ko ba zai kai sha biyar ba ko ashirin to ai ba zai yiwu ba Allah ya samu dace alam fi masail a cikin wannan akwai matsaloli al'ula abin da yasa da na son kawo saboda an ga magana sayyidina ali ayko yawa to kuma ali bait rasulullahi sallallahu alaihi wasallama akwai ali ali eh to wai wai asatul kalil karim tarke jami ko to shikenan Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani cikin suratul ahzab yace inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu Allah yace subhanahu wataala yace shi da kanki wanda ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi yana ma annabi salati an gane maganan sai Allah yace mala'iku ma ya sa su ina so ka gane mala'iku cike take sama ta daya ta biyu ta uku ta biyar ta shida ta bakwai duka suna ma annabi salati inda za gane mala'iku sun ninninka mu shine akwai wanda yake kula da ruwa akwai wanda yake kula da iska akwai wanda yake kula da dama da hagu mala'iku ne to kaga kenan kowane mutum daya akwai mala'iku da suke aiki akan shi da yawa kaga kenan sun fi mene kenan to duka kuma suna ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama salati sai Allah yake ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya ku wanda suka imani ku yi ma annabi Muhammad sallama salati an gane maganan so kaga yadda za ka fara kallon shi ne idan baban mutum yana gaishe da wannan mutumin to ya kamata ɗan ya san girman to allan da ya nai salama yana mushi salati sai ya ce mala'iku ma ku mushi salati kaga la yasunu allah ma marhum kenan ko sai ya ce to kuma mummune ku kaga yi maka kenan ko bara mu koma wajen manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to eh o sauri da sauransu haka so it depends ne ina ganin ya danganta in an ce aika zan dai kamar na taɓa jin wani ya ce wai ana kallon yawan jama'a ne kowa ya daidai kaga an ba da wai kamar jinin wani malami ya faɗa to amma tunda dibi ba aya ne ko hadisi nake da shi ba kamar da ka ji haka na ji ka gane magana to kaga ba zan yi fatawan ba da ka tambayen ne maganan salatin kala kala to shi kuma wannan da da lokaci dama duk nasu in kawo wani an gane maganan Allah a cikin suratu asura wacce a cikin suratul azabi ne ko inna Allah malaikatu yusalluna ala nabiyyi wa allazina amanu sallallahu alaihi wasallimu taslima to a cikin suratul shura a shafi na hudu shafin daidai zalikal ladhi bashirallahu ibadahu ladina amanu wa amilus salihati sallah ce kullu as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba ka ce ban ce ku bani ladan wannan wa'azin da nake muku ba Allah ya ce manzo Allah salama ka ce musu kawai abin da nake so shine a nuna mu ahli baiti na alfarma a nuna musu ana tare an gane maganan kuwa falalan salati manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asara duk wanda ya min salati dai Allah zai mai salati goma ma'ana da zaka yi ma annabi salati to ka ba Allah yake kusan ku ai ya isa ne man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asara hadisi ne ingantacce an gane magana duk wanda ya mun salati daya ne salama ya ce to Allah zai mishi goma mu koma hadisi Abdullahi dan Mas'ud dake cikin Muslim yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aulan nasabi yawmal qiyamati aktsaruhum alayya salata wanda yafi kusa da ni jiki jiki na ran tashin alkiyama shine wanda yafi yawan yin man salati da haka idan kana so ka gan kusa da manzo sallallahu ba ture ture ne ba ba a duniya ne za ka yi wata yi ma'anar salama salati in kai wannan sai ga zanga kusa da mai gida sallallahu shi ne aulan nasu bi yau malkiyama wanda ya fi kusa da ni cikin al'umma ta ya ganshi kusa da ni yau malatu ukulla unasin bi imamihim kenan zan za mu kira kowace al'umma da jagoranta mu dai namu annabi muhammadu ne sallallahu alaihi to kana so ka zan kusa da shi ka san kana cikin tawaga kusa da mai gida kana sa ran ai yace to aktarun nasu alayya salata waɗanda suka fi yawan yin mun salati ne gara mana min ajmali ayyamikum yawmul juma'a fa aksiru alayya salata yace mafi darajar ranakunku ranar juma'a shine mafi darajar kiyana sallace ku yawaita min salati fa inna salatakum lalle salatin da kuke min turadu alayya ana bujuro min da shi ina ramin kabai sai sabai suka ce kaifa turadu alayka wa kad aramta ya rasulullahi ya za a bujuro ma salatin da mu muke yi maka kuma hakika ka riga ka zama kasa ka riddige sai annabi yace ya kulu balita sai cewa kuke wai na ardi take ya ce inna Allah harrama alal ardi a jisadil anbiya Allah ya haramta ma ƙasa cin gawan annabawa ya ka shi ana salama da za ka je yanzu a buɗe kabarin kamar yanzu a sashi haka za ga yi shi da haka ana bujiro mishi da salatin ya yake maidawa wannan ba matsalan ka bane ba da ya faɗa ba ingilisi ingantacce munamu me nake nan sannan ka koma wancan hadisin da manzon sallama zai hau kan mumbari yayi taku daya yace amin ya sake taku amin ya sake taku amin da yake cewa manzon sallallahu alaihi wasallam sun tambaye shi yace jibril ne yace min zai addu'a in ce amin yace na farko shine duk wanda ya rayu da iyayen shi bai musu biyayyen da ya samu aljanna ba Allah ka danna hancin shi a wutan jahannama ka ce amin annabi yace amin yace wanda ramadana ta zo har ta wuce bai ibadan da Allah ya gafarta mishi ba shi ma Allah ka turmusa hancin shi a wutan jihar ya ce ni ce amin yace duk wanda aka ambaci sunanka bai maka salati ba man fikirtu indaka kenan alam yusal ragima an bi Allah ya tirmusa hancin wannan da aka ambaci sunanka ya kasa yin maka salati ka kuwa rashin yin salatin me ne kenan manzala ya suwar hadisin yace al-bakhiru man zikirtu indahu falan yusalli alayya wannan da baruwa shi kuma wasu hadisan a cikin sunan abi dauda wasu kuma a cikin tirmizi wasu a cikin sahih muslim wasu a cikin bukhari ana faɗa maka sosko an gane maganan yace al-bakhilu man zikirtu indahu falan yusalli alayya marowaci shine wanda za a kira suna na a gaban shi ya kasa yin mun salati an gane maganin kuwa shi yasa idan kana kai ko biyan bukata ne manzon salama ya ga wani wani hadisi kenan ya ga wani yayi addu'a gaba ɗaya ba salatin annabi ba ya ba ma Allah ba ba ba na taba kawo mana hadisin sai ya ce kai kai gaggawa zo daga yau zaka roki Allah ka gode mishi ka yaba mishi kai mai kirari sannan ka mun salati kenan daga cikin sharadin ka samu Allah ya duba addu'an ka har aga ta cancanci a duba maka akwai yi ma annabi Muhammadu mene Allah ya kara masa tsira da aminci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tattakidu a wani wancan wani hadisin ne kuma la tattakidu qabri aidan wa sallu alayya fa inna salatakum tu'adadu alayya annabi sallama ya ce kar ku riki kabari na gurin taruwan ku ku mun salati duk inda kuka mun salati ana kawo mun shi a kabari an gane maganan kuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a wani gurin kuma ya ce man salla alayya ma min muslimin salla alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta a ruta ya ce ba wanda zai min salati face Allah ya dawo min da raina rama mushi ya min addu'a ni ma mushi addu'a an gane maganin kuwa lokacin ba zai bamu batun da na ji san an fara kiran sallah ko na'am to a gurguje ya wani salati annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar an gane maganin to in maka irin na kwanaki saboda in baka formula ka samu sauki an gane magana na maganan iyaye ba na faɗa mana kawai samari ba to shi ma bara baka wata formula malamai suka ce duk salatin da ba kira Ibrahim ko Ali Ibrahim ba to ba ta Rasulullahi ba ce kawai shi kenan saboda akwai riwayi daban inda lokaci zan dan kawo mana wasu an gane magana ba ku gane ba kaga har an gama salatin ba ce Ali Ibrahim ba ko Ali ko Ibrahim ko Ali Ibrahim don wani riwaya zaka ji Ali Ibrahim ne ba Ibrahim din wani kuma ruwa da ji ibrahim din ne ba ali ibrahim wani ruwayan kuma ali ibrahim wa ali ibrahim din an gane magana to kawai a sai formula duk salatin da kaji ba ibrahim ko kuma ali ibrahim a ciki to ba daga sayyidul wujud bane a hanya ne aka same ta kaga ai a sai formula kenan kawai ko dan misali yanzu zan fara kawo mana ruwayoyi an gane maganar ko na salatin da Allah ya saukar da cikin suratul ahzabi kenan ko shafin second da last an gane na kusa da na ƙarshen kenan ko da ya saukar da inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima alayhi salama ya zo cikin tawaga na Sa'd bin Bashir shikenan suna zazzaure haka sai wani cikin sahabban manzon sallama ya ce ya rasulullahi mun san inda muke maka sallama mukan ce assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya nabi allah to ya zamu maka salati an ce mu maka salati kun gane magana kuma suna da gaskiyarsu ko tunda aiwa an zanna ilayka zikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim mun saukar maka da alqur'ani ne dan kai wa mutane bayanin inda yake kulle musu to an ce ayi salati yake ai bai labi ba ko a ruwayan wannan riwayan kiran sai annabi ya shiru yana jiran sako daga wanda ya ce a mishi salatin kenan ko sahabai suka ce ya san da muka zargi mai tambayan muka ce kamar ya mai tambayan kure saboda annabi bai bada ansa ba sai yana jiran sako ne an gane maganin kuwa da sakon ya zo sai ya ce kulu ku ce Allahumma salli ala Muhammad an gane maganin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid na kan ma da kake akwai ta an gane maganin tunda wani na karfe ya zo ji ba irin Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid kalkila ba irin naka bane amma akwai ibrahim a cikin aigo shikenan ya koya musu sannan wani sahabin ya sake tambaye shi kuma wata fasirin tambaya daga baya ya ce ya rasulallahi ya zamu maka salati an gane maganin kuwa sai ya ce kulu ku ce allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ali ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidun majid to ga hadisin kab dan uzra wanda yake cikin bukhari da muslim manzala sallallahu alaihi sallama ya karantar da su ya ce salatin Allahumma salli a- Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwaji wa zurriyati kila kai baka cika jin wannan ba ma. an gane magana kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyati kuma yana cikin Bukhari da cikin Muslim an gane magana kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid na kawo mana takeice ne da kwai ruwayi da dama tun da ba lokaci to amma na wajen naka shi ma Abdullahi dan Masaudi ya ruwaito wannan wara'im tabarak ta dinnan ka gane shi aiko shi ma riwaya ne ingantacce Allah ya samu dace to kaga annabi salama ya karantar da su abin da yasa na baka wannan sai formula shine karka tsaya tambayan to ita salati kaza fa ita salati kaza ka gane magana to ba an baka kwana awo ba ina ce lokan da ake gwada masara da ita ake gwada shinkafa ba shi kenan ba dai yanzu awo ake yi ga ku yan kasuwa ne nan ina ce wanda ake gwada buhun shinkafan shi ake dora masara ba dai a dai samu sikelin ba to shine kawai an baka awo kawai duk wata salati da zaka sake tambaya na ni is your on your own an baka abin nan ko to a gurguje suwaye ahalibai ta din an gane magana ba an ce a yi salati ba na'am ahalibai ta rasulullah sallallahu alaihi wasallama can na cikin suratu shura shafi na wula ya ce illal mawaddata fil qurba ku nuna ma dangi na ana tare a nuna musu ana tare an gane maganin kuwa kuma za salama ya ta bayani akan ahalibai ta rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama so ga bayanin a dunkule annabi sallallahu alaihi wasallama yana da babbanni guda goma maza yan uwa na jini ba na musulunci ba amma biyu suka musulunta daga abbas ya hamza sauran takwas din ba su musulunta ba to ije su a gefe guda an gane maganan la'amrullahi mal insani illa bi dinihi laqad rafa al islam salmana farisin wa laqad wada ash-shirku an-nasiba aba jahl yace na rantsa da Allah mutum addini shi shine matsayin sa yace in ba haka ba musulunci ya daga salman al-farisi kamar ka ce salman inyamuri tunda shi salman ba balarabe ba ne dan iran ne shi za suke ce mai salman al-farisi ma'ana ba irani an gane magana shi ne da ce muku annabi ke cewa da shirya shirya tana tauraron surayya sai ya bita wanda ya ta addinan nan to dai mu shahidi shine mai baitin yake cewa la kadara fa al-islamu salman farisi musulunci ya daga darajar salman al-farisi saboda akwai riwaya kaje ka duba ashabu rasulullah sallallahu alaihi sunan littafin kenan daidai tarihin salman al-farisi annabi ya taba cewa salman al-farisi min na ahlul baiti salman al-farisi yana daga cikin yan babban gida kun gane maganan kuwa to amma ba jinin shi bane ba su haɗa komai na danganta kai kabilan ma ba ɗaya bane kamar ka ce shi ya muri ne ka wannan ba haushi kaga ai akwai rata ko to amma saboda annabi ya jawo shi a jiki kun dan gane ba wai na cikin hali baiti din bane ina so dai ku gane baitin wancan da yake cewa wala kada wada ashirkun nasiba abata abala habi kuma ga kafirci ya watsar da abu lahabi na tabbatiya da tabbatiya da abu lahabi da kake karantawa wannan abu lahabin ubansu ɗaya da abdullahi baban manzo Allah salama ubansu ɗaya waɗan ƙarsa ne ko dai mun bari sai gobe a ƙarsa na suwa ya alibaitu rasulullah sallallahu alaihi sallama tun daga abu lahabi dinin annabi an gane magana ranar ma da aka yi fasa salama sai da ya kai goma na arziki saboda an ce amina yar wajen abdullahi kanuwan aikaninka Allah ya sa ta sauka lafiya sai da ya kyauta amma kuma shi ya nuna annabi da nan shi kenan na mara albarka ya ce ali haza jama'ata na wai bayan salama ya tara su ya ce musu yanzu da zan ce muku akwai wata rundina a gefen gari za ta yi hari cikin garin maka za ku yarda suka ce me zai hana ya ce me yasa farkon da'awar shi kenan ya tara dankin shi da Allah ya ce wa an zara asirar ta kal'akarabi cikin suratu shu'ara shafin karshe kai wa danginka na kusa ka kai musu gargadi to ai yayi umarni aka bashi kenan ko to sai tara family su su safiya su su ma'ana da bangaren dangin shi da bangaren baban shi kenan mazan su da matan su dai kawai somari dai family Hashimawa sai yake cewa da zan ce muku a gefen gari akwai mayaka za su kawo hari nan shi kaga ai ba sai sun gani ba kenan ko za ku yadda suka ce za mu yadda mana sai ce saboda mene suka ce tun da kake baka taba ƙarya ba kun gane magana to kaga ai su sun yadda da maganan shi ne saboda mene ba sai sun je sun gani wani nuni ta saboda amintacce ne to amma dan baki sai ce to ni Allah ya aiko ni a matsayin annabi wakilin shi a bayan kasa a matsayin manzo dan sakon shi ku imani to shine Abu Lahabi tunda yana daga cikin manyan ƴaƴan shi Abu Muttalib din an gane shine ya daga hannun shi tsilanniya mara albarka ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ali haza jama'atana mu dama wannan wulakancin ne ga tara mu babuninsu ne dukkaninsu babbannin shi ne a wurin da shi an babar shi aika sun tuka fiye zo duniya Allah ya karɓi kayan shi Abdallah to su ne a wurin yana ta kama suna yana ya ke a safiya ba zan iya tare miki baki duka ina ce saboda wannan ne ka tara mu shi ne ya nuna shi da hannun shi tsinanniya ya ce kai kutir da kai sai Allah ya ce tabbat ya da abi lahabin hannayen guda biyu ba ɗaya nuna ba zai ta halarci duka biyun sun halaka shi ma ya halaka mai kuɗi ne sosai halarci ma gana an humaluhu dukiyan ba zai tare mai komai ba ya taɓa mun sayidin ya taɓa mun sayidin wujudi ba ku gane ba kaga ai jini ne da dangi amma baya cikin halibaitar rasulullah sallallahu jini ke amma baya ciki tunda baya bai imani ba da sauransu to a takaice dai akwai ali ali ali masarar da wasu shine iyalan sayyidina ali an gane magana alasan da hussein akwai umu kusum kanwansu wansu ɗaya ubansu da an gane magana to amma a dunkule ka ce ali ali an gane magana ali ali bai ainihin kenan ko iyalan sayidi na ali akwai ali aqi alwa ne iyalan sayidi na ali ne an gane magana shi musulmi ne ya musulunta akwai kuma ali jafar aliwa ne su masa yi da yayin sayidi na alini shi wanda aka kashe shi a yakin mota aka datse mai hannun nan na dama ya ka tura ta hagu aka datsa hagu ya ka tafi da baki kwana ya kare shi ne komanda na biyu a lokacin da za a naɗa tun a gida kafin a tafi yayin sayidi na alini shi ne wanda da aka je habasha ya ka ba da kariya lokacin da aka so a yi musu dubara a mai da su maka a ci gaba da azabtar da su to lokacin ya hijira zuwa bashi shi ya jawabi a madadin sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nau kenan uku ali ali ala qib ali jafar ko an gane sannan ko ala abbas shi abbas shi babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma ya musulunta kun gane magana shi yasa ya shiga ciki ana tare da ni ko to waɗannan guda kuɗin kenan ko wasu suna haɗawa da ala hamza hamza shi ma babban manzan Allah ne sallallahu alaihi yana da yayi irin su amatullah to wasu suna hadawa da su waɗannan su ne ahli baiti rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma wanda suke hudawa suka ce banu hashim da banu mustalib musulmin cikin su duk ahli baiti rasulullah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ina kuma matan ko ba kan ce iyalan gidan manzo sallallahu alaihi baiti ba nam ina matan ai kaga ai ban ce matan shi bane na'am ali ali ali aqil ali jafar ali abbas sai su kara da ali hamza an gane magana idan aka ce ali din ba ana nufin ina su ina su kenan yan nan kun gane maganan kuwa su ne ali baita rasulullah to a cikin su wasu malaman still kuma suna sake dividing su ce akwai alil aba an gane magana wanda annabi ya lullube su da mayafi alasa da husaini da fatima da ali da shi ya karanta fadin Allah madaukakin sarki inna ma yudillahu li yudhiba ankum rizqal baiti wa tayyirukum tadhira an gane magana to su ne waɗanda su malaman suke sake warewa amma fa wannan fahimtar wasu malaman ne fa kun gane magana cewa su ne wanda ba sa cin sadaka ai kasan asalin albaiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba sa cin sadaka sai dai ka ba su kyauta amma ba ta yi sadaka ba an gane magana to wasu malaman sai suka ware waɗannan alasan musi fatima an gane maganan ali su ne bangaren wanda ba sa cin zakar ta mashi annabi sallama da ma baya ai ba sadaka kai afwan kuma shi da ma baya ce an gane maganan kuwa to shi ina mata annabi sallama suka shiga ahli bait rasulullah shi kuma da nassin ayan alqur'ani ne nassin ayan ne alqur'ani lokacin da suka yi fira a junansu a tsakar gida cewa suna matan shugaban halitta amma a cire kira sha da kyar inda riwaye na sha baku cewa sai da aisha radiyallahu anha take cewa in dai a ci gurasa ne mai mai a gidan annabi kwana biyu a jere an gane maganan kuwa zuwa uku a ba ta yi ba tun da ta ka aure shi mana ta tare a gidan shekara kusan takwas saboda gidan annabi Allah ya tsara mishi ya rayu a talaka shi waye shi zaben makan shi ba ba wai ba shi da bai ba su ne fa annabi idan yana so kullun ya ci farfesu ne akwai su Usmanu suna bakin din shi Usmanu a yaren yanzu ba dangote yana fama da kanshi ba dai sun kuku dangote ne zai dafa maka ka abun na ai ka riga ka abun na ai ba haka ba ne to irin su usman bin affan wake magana shi rijiya na ruwa fa kawai ya sai ta sama da miliyan 70 rijiyar ruwa wannan da za a ɗigo a sha na ruma da aka buga zinaran da ya bada ya bada haka an cuce kama haka kudin kullun rage shi ake yi ni da kai mun yadda karuna qur'ani ya tabbatar mai kudi ne amma da yayi alfahari Allah ya ce wanda suka rayu kafin karuna mun ba su dukiyar da yafi na karuna kullun ana ragewa ne akwai irin su Abdurrahman ibn Auf wanda suke jiran a ce a kawo ko sun baki zai bayar ne kun gane maganan ko shi ya rayu rayuwar haka ne sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabi dawo maka daga farko da kisa ya ayyuhan nabi ku dan biyo na ko ta nunin da za ku bi ne ita saboda akwai dan wani rikici ne a can yasa da ce da na bari a samu minti 30 kowa ɗaya to amma tunda an zuwa ƙarisa kawai mana mana duk wasu ragowar wanda zan watsar in watsar kawai sai dan shigar da wannan kawai misallan mu kenan go ku biyo ni ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi kulli azwajika ka ce wa matanka ku rike mun wannan ka ce mu mene yawwa su karya ka kira nan amma shafin second to the last na hasabi kenan shafin kusa da na karshe da yake ana magana da sauran mummunai sai ya ce ya yi wa nabi kulli a zuwa jika wa bana tuka wani sa'il mu ne dinina alaihin na minta wani shafin ta karshe ne ba shi nake gana amma da yake matan an da ma ake magana sai Allah ya ce ya yi wa nabi kulli a zuwa jika ya je ka ce ma matanka in kun tunna akwai wata nuna a wurin turidnal nunan ga tana nan nunan din kawai mai fatahan ga tana turidnal hayatad duniya wa zinata fata alaina ga wata nuna wurin fata'alai na umarci kunna wasarri kunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah adda lil musallati min kunna ajran azima ya nisa annabi mayyati min kunna bi fahishatin mun kunna mubayyinatin yuda abla hal azabu difain wa kana dhalika ala Allah yasira wa may yaknut min kunna lillahi wa rasuli wa ta'ammal salihan nuti ajra marratin wa tadala rizqan karima ya nisa annabi lastunna ka hadi minin nisa inittaqaitunna fala taqdana kazo ta nuna nan fala taqdana bil qawli fa yatma allazi fi qalbi maradun qulna qawlan wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna salata wa atina zakata kaga nuna dai ko wa atina zakata wa atina Allah wa rasula me yasa salaci innama yuridu Allah li yudhhiba ankum ar-rijs ahlal baiti ai ka ko baka jin larabci ai ka ji ahlal baiti ai an gane maganar ko to Allah ya ce ma annabi ka je ka ce mu matanka idan duniya ne a gaban su zo ka sake su je su nemi wasu mazan su samu su more kawai amma anan gidan za a hakura ne kawai in koya musu suna sun yadda da su zauna tare da Allah da manzansa su fi kenan Allah ya ije musu kyakkyawan ijiya can shafi na gaba daidai kan izufi ya ce wa mai kuntunin kunna lillahi wa rasuli ta amal saliha duk wacce taka koma ga Allah taka biyayya ga Allah da manzansa taka aiki na gari zamu bata lada ninki biyu Allah ya tafi ya tafi yana zauna a gidajen ku daina fita irin fitan matan jahiliya kawai dauki hijabi ji fita irin wannan marakan gado ku zauna a gidanku na aure kada ku duka an gama gaba da sai kamar tambaya Allah to me yasa sai ta inna ma yuridullahu abinda Allah ya sa yake wannan duk wannan dokoki da aka yi aka cinye can shafin aka zo nan shafin aka tawo wajen rabi saboda yana so ne da yuzi ba ya tafiyar muku an ragisa kazanta ahlul baiti ya ku yan babban gida wai dahira ku mai tsarkake ku ta ihira tsarkakewa to amma inda matsalan take waɗanda suke kore matan maza salawa su kuma za su ce maka ai wakilin suna ba na ce mu biyo ta nunin ba na suka ce ai ana zuwa da zaka gane ba matan ake nufi ba sai aka kawo wata mimul jami mimul na maza ba ran dan tawo muku inda suke kafa wajen sai su kori matan sai su an gane magana su ce ai ga nunan ne wannan nunan din tana cewa ne ku nake da ku da mata mata mata mata an gane maganar ko amma ana zuwa innama yuridillahu li yuzhiba ankumu ba ce an kunna ba kun gane maganar kuwa suka ce aka ce liyuzi ba an kumu mimin kumu maza ne ake magana da su wadanda na so tafiyar muku da kazanta sai aka kawo maza a ciki to kuma sayyidina ali fatima hassan husaini maza da mata ne a wurin aiko to kuma dama idan maza da mata suka hada guri a ka'idan larabci za ka ba da wakilin sunan ne ga maza mazan su ne abun masu garin kun gane maganin kuwa suka ce to wannan ne dalilin da yasa muka cire su daga alibaitu rasulullah sai malaman suna suka ce dakarar suna suka ce ku zo ba qur'ani suka shiga ba ba wakilin suna wa alaikum salam eh kana da gaskiyanka kuma gaskiya ne to shikenan ka rai wannan hakuri kaji shikenan suka ce to wannan wakilin suna da kawo kafin da mimin na maza ne mun yarda na maza ne ba da ma amfani da shi a mata suka ce ba da muka ce to shikenan ku zo mu za mu kawo muku inda qur'ani ya tabbatar da ƙaryan wannan magana ba qur'ana kawo ba ka sa karfi za ka yanke karfi amma ka ɗauko katako ba zai yanke ma karfi ba shi kenan suka ce to mu koma suratu taha Allah ya ce rata ka hadisu Musa idan anaran fa kalli halihim kusu ka ba su labarin annabi Musa alaihi salam lokacin da ya hango wuta na dur kenan can da ya ce ma matan shi qala li ahli kusu ya ce ma matan shi wata wawul jama'a aka ije mata ita kadai ba ku gane ba dala mata suna tare da yawa ka ba su wakilin maza ya dan fi sauki sauki ko ko mace kwara ɗaya ka danna mata wakilin maza ba ku ga jawusan ba fa matan annabi su tara an gane magana sai aka ce an ba da wakilin maza don haka ba sa ciki ko sai muka ce ga matan annabi musa ita kadai an ba ta wakilin maza daga uku zuwa sama wanne ne ya fi kamata a ba da aro ma wani matan da yawa ko ko macen guda ɗaya ba ta wakilin jami'in maza to ga matan annabi musa ita kaɗai ne ya ce faƙala li ahalihim ku su ya ce ku tsaya kuma maza aka kawo a wurin gaba ɗaya to sai an san kuma fabuhi tallaje Allah ya samu dace to da haka idan an ce maka wancan wakilin sunan kaji an san ka ɗan hali shafin barko an gane magana da haka iyalan maza san matan shi suna cikin albaita rasulullah sallallahu da nasin qur'ani kuma Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka